الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ba yau muna sha tara ga watan jumada saniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da biyu ga watan biyu miladiya 2021 muna da cikin wannan littafi wato maza ba'da al-maut wanda yau darasi na 47 kenan wato wannan darasi na arba'in da bakwai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana taimako da alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa in ba a manta ba dai muna ta magana ne game da aljanna da kuma yadda zamantakewa ta aljanna take tun daga wajen zaman 'yan aljanna da gidajensu da irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya masu tanajin abubuwa na ban mamaki wanda fauka tasawurina mutum bai ma iya turanta abin illa iyaka a matsayinsa na karatu mu karanta amma wasu abubuwan ma mu iya kwatanta yadda suke sun dace ma inuwa kawai za a yi tafiya shekara ɗari ba kai karshen inuwan nan ba ai kaga wannan mutum bai iya turanta abubuwa sannan kuma ana maganan yadda ake cin abinci da yadda tufafi suke da yadda dai abubuwa suke a cikin aljannan nan wanda yau za a yi magana ne akan afdalu nisa'i ahlil janna wato mafifita mata waɗanda suke su ne mafifita a aljanna babu gaba da waɗannan matan da za a lissafa a aljanna su ne in ana maganar sarakuna to mata sarauniya ce to me jam'in sarauniya a ce maka sarki shi ne sarakuna to sarauniya ita da yawa ya su saboda ba a cika yin su ba ne ya sa ba su da jam'i ba su aka fi yi ba kafin a samu sarauniya ɗaya ba sai an samu sarakuna da yawa ba tukuna to su akwai jam'in su ko saboda ba su bane ada a yawancin maganganun da kuke jin ana yi ana ake gudanar da maza kafin ba ana nufin ba mata bane amma ɗabi'a ce akai su mata ɗabi'a su kunya da kiyaye abubuwa da zama ƙarƙashin maza don aka faɗi maza to ana tunanin cewa kamar yanzu kai ne kace ka tashi ka tare gidanka sabo an san ka kuma da iyali sai a ce kai kadai to ni ya tambaye ka kai kadai ka tare to bi take ni wa haddahu shi ba wala zani ya go wala zani ka gina gidanka sabo sai ka ce na tare gidana sabo sai wani ya tambaye ka ce hadda matanka to za ka tare gidan to amma kai ba ka cuce su ba ana zuwa ka ce ina mai gidan nan shi ke nan magana ta ƙare ba sai an ce ina masu gidan nan ba a ce me yasa ka ce masu gida ka ce kana nufin da shi da matar ba su ne kune kwanaki wani ya gaya muku ba wani an zo kofar gidan shi ana cewa sai aka rika ta ina ne gidan hajiya wance yana kofar gidan sai ya ce zo zo zo ki gani kin ga kika duna nan an ci da gidan hajiya wance kuma kofar gidan ne aka zo to gidanta ne an koma ana ta gidanta gidan shi ne yana kuma gida da tare tare yana gyaran kwata sai wata mata ta farce assalamu alaikum ya ce ni ta ce da Allah idan gidan hajiya wance a'a ba gidan alhaji wani ba sai ce to zo ki gani kin ga in kika bi nan ki bi nan ki nan kin gano gidan hajiya wancan a gani to to ba a faɗin su wata rana saboda in an faɗi maza ana tunanin maza na nan tare da matan nan sai inda Allah ya ga dama saboda a ƙara fitar da wani abu kamar yadda ya ce innal muslimina wal muslimat wannan an kawo ne saboda abu nan din amma ba ana nufin daidai suke ba kamar yadda wata ta je wani gari Kano ne kawai ta taso ita ma an koya mata haddace wannan wurin ta tashi wai tana so ta ce ai dama ko a Qur'ani maza da mata daidai ne ta ce innal muslimina wal muslimat wani dukki guda nan malami ya tashi ya ƙara jin wal mu'min ta ce kun gani ko daidai ce da ya tashi ce ubangiji in za ki da gwalgwalon ku kake mana wasa da qur'ani ba qur'ani haka yake nufi maza da mata daidai ne ba ba haka yake nufi ba za ku da gwalgwalon ku kuma ga shi tsoho ne a taba shi a ƙara sashi ma bai za dole sai to ba dai ba haka qur'ani yake nufi ba da aka yi wannan magana to da haka nan yanzu to amma yanzu ana magana mafifita mata daga cikin yan aljanna to su ne za a gaya mana waɗannan babu gaba da su a aljanna duk wanda ke nan cikin biyu su zai baya ga su nan Allah tabaraka wa ta'ala ba su wannan matsayi annabi na Abbas radiyallahu anhuma an samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace afdalu nisa'i ahli aljanna khadijatu bint Khuwailid wa Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa Maryam bint Imran wa Asiya bint Khuzam to imra'atu fir'auna waɗannan su ne mafifita a aljanna haka Allah ya ba su wannan matsayi mafifita daga cikin mata waɗanda suka fi daraja a aljanna farko shine Khadija bintu Khuwailid iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko kenan idan ka koma tarihi kaga abin da ta yi kai da kanka zaka ce ta gaskiya ai abin da ta yi babba ne ta ce ta farko wadda ta fara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo daga inda ya dawo daga kogon shara ya shigo gida a kiɗime na zammiluni zammiluni zammiluni a lullube ni a lullube ni aka kai shi aka lullube ba a lullube ta nemo abin da zai ci ta bashi abin da zai sha ta bashi bayan ya ci abinci ya jawo ta kusa ya ce khadija ina ganin taɓin hankali zai same ni saboda abin da na gani ta ce kalla wallahi ta ce har abada sifatin hankali zai same ni ta ce ita ce kalla wallah abadan irin kasabin hankali ba zai same ka ba bayan ga abin da kake ga kada amana ga kada gaskiya ba ka taba cutar wani ba ga kada taimako in ka ji mai rauni wanda bai da shi kullum ka kai agaji ba irin ka Allah yake wulakantawa ba abadan to ai kaga wannan kadai shine ake ce ma jabaru na qawatir dora ma mutum tunani a lokacin da ya so da wannan tunanin ta dora mai tunani akan ina abadan sai wallahi ba zai yi ba ina da yaqini karrama ta Allah yake so yi bayan wannan matsayin da kake da shi a ce Allah ya wulakanta ka har abada irin ka ba mu taba ji a tarihi Allah ya wulakanta mai mai irin dabi'ar ka ba abadan tace amma dai duk da haka akwai wani malami dan uwana bari mu je wurinsa shi ya karanta littattafan magabata mu je ya kalle ka kuma ya karanta karanta mai abin da ka gani ko fassara mana aka tashi aka tafi da shi wurin wannan dan uwan nata Bukhaira aka je aka same shi ta ce ka ga dai mijina ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake sai gashi je muna zaune ya zo mana da wani abu mai tada hankali ya ce ya ga wata halitta cikin kogon nan bai taba gani irin ta ba kuma ga ta hadda rike shi an shake shi an ce ya karatu to shine ya zama da wannan ya duba ya annabi ya ga annabi ya karanta ya ji abin da aka gaya mai ya ce ha ya ce na ma da ina nan ai wannan ba wani abin nan kawai wannan shine annabin nan na karshen zamani da muka karanta zai da aiko ya ce na ma ina nan ranar da mutanen ka za su kore ka daga makka ni kuma in taimake ka ka same ni mai taimako yace za su kore ni daga garin da aka haifar yace ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ka ce sai ya faɗa da mutanensa sai sun kore ka wata rana za ka yi ka sadi da shige ki ci gaba da a kula ma a shaka tsantsan wannan shi ne a takaice dai ba tarihin zamani ba malam sani malam sani ko ai an guntule to ya ka gani da dukiyarta da komi da komi kuma lokacin da za a yi auren nan mun karanta muku kwanaki ba ƙananan mutane suka nemi aurenta ba manyan masu kuɗi sarakuna ƴaƴansu duka sun nemi aurenta ta ce annabi take so asan nan ba a aiko shi ba saboda halayensa da ɗabi'unsa da ta gani ta ba shi amana na dukiyarta cewa a je a yi fatauci aka je aka yi fatauci ba a taɓa cin riba kamar wannan lokacin ba kuma ga amana ba abin da aka ce mata ya ɓace saboda haka wannan kadai ga bawanta kuma ya dawo ya ta bata labari zai ya ta bata labari ga kai ai da suka tafi sun ga abin ban mamaki tun da yake zuwa fatauci bai taɓa ganin abin da ya gani ba kamar lokacin da suka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka da aka zo aure wannan suna so wannan suna so tace sai shi take so aka zo aure annabi ba kuɗi aka zo ranar ɗaurin aure kuma aka nuna shi ɗan dangi ne abu talib ya zo a gaban manyan jigajigan makka wanda suka zauna su ga yiwuwa abin ko zai yi ko ba zai yiwu ba suka taru suka zauna a ka'aba ya zo ya taru a ka'aba aka ya shiga cikin su ya tashi tun ana girmama shi dawa aka zauna ya tashi ya ce bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sa ya ba mu kulawa da wannan daki gidanmu ne masu kulawa da wannan daki muna gode ma Allah da ya mana wannan babbar kyauta ya ce jama'a kun san ba abin da ya tara mu a nan wurin yau face an zo a ga yadda ɗan ɗaɗana ya ce kuma ɗan ɗan uwana Muhammad bin Abdullah lokacin ba aiko shi ba yadda zai auri Khadija ya ce to ku sani tun maka wannan mai gaba ɗaya babu mai babu babu mai ɗa a gidan shi irin Muhammadu ya ce saboda shi mai amana ne mai gaskiya ne mai cika alkawari ne bai taɓa yin ƙarya ba baya cuta sai dai ya taimaka shi ne mai taimakon marayu masu rauni mata masu rauni idan ya ji wani ya faso da ihu daga wani wuri kafin kowa ya je ya je taimako in an yi bako ko kwana nawa zai zai sauke shi zai ba da masaukin baki masu rauni zai taimake su duk wani abu da ake kuma na al'umma yana ciki tare da shi za a yi na taimakon al'umma ya ce jama'a gidan wanda duk ya san gidansu akwai irin Muhammad ya tashi magana ba wanda ya tashi magana sai ce to ko da yake ana ganin yana da karancin abin hannunsa yace to ita duniya gaba ɗayanta na da abin da ke ciki ba komai bane face kamar zillun zahir inuwa ce mai gushewa haka kada wannan ya dame ku waɗannan halayen ya kamata ku kalla yace to kuma ma ko da bai da shi yau ga mu nan muna so mu nuna maku cewa shi dan dangi ne dan haka sadakin Khadija ko nawa ne ni zan biya ko nawa ne a sa sadaki ni kuma biya a lokacin nan ake zuwa a yanke sadaki in ka kafa kamar irin auren jahiliya da da ake zuwa wajen tsaurin aure da da anguna kai ka san haka da ta zuwa da jahiliya a je da aure anguna guda biyar ba wanda ya san shine ango ta je tsaurin aure da aure ya yi a jiya tare da wani mutane haka nan wane ne an kowa da abokai shi ya dogara sanda yana jin kowa da ki kowa da gonar shi da kayan abu da kuma da sanda shi ko in ba za ba ya da kowa yana dogara da sanda shi bai san wane ne an ba a ba ta to yanzu dai aure wancan ta cinye za guda ta cinye mashi kuɗi kaza da haka shi da kuɗi shi a biya shi wanda shi a ture shi haka za a yi a kawo kan wanda za a aura shi kuma a ce mai ga kayan da aka ci ga kaya in yana da kaya ya biya bai da kaya kuma a canza wani ba wanda wanda za a ɗaura ba eh ya gama ɗaura wani kawai wanda ya zo bai zo da shi a shi ne an gobe ko na shi ne an go kai ya kasa ne ko da ba ka ake aure kowa zai da dangi shi da goron su da kuɗi kuma aljihu don in ba ku da kuɗi to kaga wannan ai jahiliya jahiliya to haka da ake a baka irin a zo ko a faɗi a faɗi wani irin tsirkin sadaki idan ka kasa shi ke nan to sai shi ko an zo da wanda suke masu an san su malam gidan nan babban gida ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sa ake ce ma sunan ake ce ma rayu tarihin sa silsila bahriya silsila lahabiyya rayuwarsu gaba ɗaya tun daga asalinsa har zuwa annabi Ismail har zuwa kuma annabi Ibrahim babu wani abu na nakasa a cikin zuriya a cikin nasal na annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa yake da silsila lahabiyya ko ina sai da Allah ya zabo mafifita aka hada shi nan aka zabo mafifita aka hada da aka tashi auren babansa da mamansa shi baban zafaffe maman zafaffa duk sai da Allah ya zabo masa fata inda za a yi banta shi yasa za ku zo ko a cikin jahili ko su kafiran makka ba kun ina suka aibanta shi sai da yazo da manzanci ko wasu su koma su ce sihiri ne wasu su ce waka ce wasu su ce kaza kuma duk wanda yazo Allah ya shirye shi da zai musulunta sai ya karyata wannan maganan ya ce ba waka ba ce da waka ce ba wanda ya fi shi iya waka ya akai akai abin da bai yi iya ba in an zo an ce sihiri ne su ce sihiri mai sihiri ba yi wa wannan maganan da shi na duk kowa sai ya karya ta kafin mai musulunta ya ƙarya ta ƙarya ya ce ƙarya ne wannan abin sun faɗi ne kawai saboda sannan su kuma ƴan makkan jigajigan ma waɗanda suka fi in ba su soke shi a matsayin rashin fasaha ba ba su soke shi a matsayin cin amana ba ko rashin gaskiya abin da ya dame su hassada ba shi ya kamata a aiko ba ba wanda ya kamata a aiko ai kaga ba aibi ba ai ban tashi suka yi ba kuma hassada ce kawai ta dame su sau da haka shi yasa kuke jin manyan jigajigan bayan Allah suke cewa da duniya za ta yi maka magana ta amsa ka tambaye ta ta ce wai duniya kin taka ganin kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duniya za ta bada amsa nan take ta ce ba ta ɗayin irin shi ba kuma ba za a ƙara yin irin shi ba sallallahu alaihi wa sallam to a takaice dai wannan ita ce Khadija sau da aka ta bada gudunmawa kuma mun karanta kan baya da ku cewa dama sai da aka fara gaya mata cewa bayan ma shiga aljanna ita tana da wani ɗaki da aka yi mata babu mai irin ɗakin al'ummar nan ko mun karanta kan baya to shine yau aka ƙara tabbatar mana da cewa to mafi bita a aljannan nan ga ta nan dai Khadija binti Khuwaylid wa Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowace muka ɗauka muka ce mun ga tarihin nan za mu kwana illa iyaka shawara ta shine mutum ya samu wani littafi da muka karanta kan baya mun karanta shi wannan abin nan ya tunan shi na na suwar min hayati as-sahabiyat ko to wannan suwar min hayati sahabiyat wanda mun karanta kamar wanda ya suwar min hayati sahaba to shi ya waro waɗannan ya yi magana kan to da ka wanda ke so sai koma ta ko kuma ka koma nisa'u hawla rasul war radd ala mubtariyat mustashrikin wannan idan ka je za ka ga gasu nan duk ya kawo su da irin gudunmawan da suka ba cikin addinin musulunci so da aka lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko yazo ta Khadija ne ita ce mace ta farko kullum ko a cikin fidaiya za a ce mata ta farko da ta fara imani ita ce Khadija to ka dubi gidan da ta Khadija ita ce ta farko babba a aljanna da aka zo kuma nan ba nabi diyarta Fatima diyarta diyar Khadija na ga uwa da diya su ne mafifita a can suna ciki wa Maryam binti Imran da kuma Maryam wanda an sani kissan ta hadda sunanta nan suratu Maryam an yi magana wa Asiya da kuma Asiya nan wato abun nan ba ai nan Qur'ani yace wa daraballahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذه عندما قومي هناك سوني وانسان كا مريم عليهم الصلاة والسلام هناك ودنا سوني ما في في تاء الجنة تو منافاتا مما الذي يسامو شجاع الجنة تو في صفة جماع أهل الجنة يندئ أن الجنة كده كارثي da ɓangaren jinsiya tsakaninsu da iyalinsu ana masu ƙarfi fiye da na nan duniya tunda za a bada matan da yawa an ce yana da saba'in da biyu wasu daga nan ce to saba'in da biyu ya za a yi ya aka kare ma da ɗaya ya aka kare ma da hudu can ba a noma ba a nemo masa abinci ba a komi Allah ya riga ya sauka ta wannan gaba ɗaya sannan kuma mutum halitta shi ta canza da nan an ana ce radiyallahu anhu kuma annabawa ba na ana ba su ƙarfi fiye da wannan to yanzu an je za a ba mutane ƙarfi wanda yake ya ɗara nasu na nan duniya annabawa ku duba annabi Musa shi yana kallon kaman ƙarfin sa iri ɗaya na mutane kafin ya fara gane eh gano shi ya zo ana abin da kawai zunguri mutum da hannu mutum ya wantsale mutu to kaga ba da ganye ba shi bai san ƙarfin sa ba abin nan bane to ga ta an je rijiya kuma wanda sai jama'a sun tabi shi ma ya je ya sa hannu ɗaya kawai ya ɗauke barci kai to akwai wani kaga sannan ba a aiko shi ba ba a aiko shi da kan nan amma an ba shi wasu abu da ya dole ya fara ji a jikin shi gaskiya akwai wani abu ya zunguri mutum kawai daga ɗanyen mutum haka kawai ya wuce ya mutu ya ji shi a matsayin kamar katon nufi sannan rijiya mutane ke taruwa su ɗauke martin ya zo ya ta hannu sai ya ɗauke sannan yana ɗebo ruwan da sai an wahala a ita zurawa da ya zura ya wuf da ruwa ya fito da shi dole su akwai wani abu mujizoji shi nashi daban shi ma to sai ba ta za a ba mutane karfi fiye da karfin su nan idan suka shiga aljanna an anas radiyal an an anas ko an annabi sallallahu alaihi wa sallam anas yace yuqa yuqa al mu'min fil jannati quwwata kaza wa kaza min al jinan aka ce mu'mini za a ba shi karfi na kaza kaza in an ce kaza wa kaza wani lokaci suka ce kaza sai su ce hamsin in ka tsara wa kaza sai su ce ɗari haka suke cewa da larabci da abin da ta tafi shi yasa nan wurin aka ce za a gaya mace ai kaza wa kaza nan ga yadda take min aljima na wajen maganin jinsiya saduwa da iyalinsa qila ya rasulullah awa yutiqu dalika zai iya zai yi ko haka waɗannan qala yuta quwwata mi'a za a ba shi karfi irin na mutum ɗari ne shi kadai karfin mutum ɗari za a ba shi ya fito rina'u hurul ain waƙoƙin da 'yan aljanna za su yi shi yasa ake cewa nan mutum ya daina jin waƙa ya bari ya ji ta aljanna a can musamman waƙan da aka haɗa ta da kiɗi to wannan mazamiru shaitan ne ibnu qayyim cikin igafatul lahfan ya yi magana ya ce abubuwa guda uku mutumin da ke sauraron su to wata rana in suka bugar da shi sai sun bugar da shi fiye da giya jin kiɗi da waƙa tito tafi waɗannan abun suna da abin nan abu wajen goma sha ya kawo a cikin littafin amma waɗannan su ne manya-manyan illolin da za su bugar da mutum fiye da yadda giya ke bugar da shi sannan kuma za su sa mutum zuciyarsa ta ke kashe saboda shi kiɗi da waƙa shi ƙur'anin shaiɗan ne to shi ko ƙur'anin shaiɗan baya zama da ƙur'anin mai rahama idan kana yawan jin kiɗi da waƙa dole ne ƙur'ani sai ya fita daga zuciyarka ka koma wata rana gaba ɗaya ba ka mance shi ya fita saboda ba ka haduwa idan ko kana yawan karanta ƙur'ani kuma to dole ya kori kuma kiɗi da waƙa ka ji ba ka son shi in ka ji kana son su har yanzu akwai sauran matsala mun yi magana kwanaki cewa wani mawaƙin ne ma ya je bakunta aka ba shi masauki aka ce za a kwana yau ana kiɗi da waƙa ya ce bai so idan ko suna so sai sun yi wannan to sai dai shi ya ci gaba ya ya da zango a can gaba amma ba zai yadda ba suka ce me yasa bayan da kai ma makaɗi ne da waka ya ce ya tuba kuma yanzu dalili na biyu yana tare da yaran shi ƴan mata to idan ƴan mata da samari na yawan jin kiɗi da waka sai sun rika yin zina ko a boye ko ba boye ba sani ba to da kai sai shi ba zai da ƴaƴan shi ko su zina ba ba zai yadda ba ya rika ya rika rabi su kiɗi da waka to da ka shi ya hana su to gaskiyar magana yanzu shi yasa kuke ganin kuma ba a jin kunya ɗazun nan nake ba da labari fa jiya ni da isa nan muka fita nan da malam zakariya mun baya an mun muka tafi daidai wannan gadar da ake yi sabuwan nan nan muka tadda samari su uku ɗaya yana tare ko keke na kai yake tarewa shi kuma ɗaya ya rike budurwa shi da ita sun haɗa kirji ya rungume ta akan hanya kowa kamar tsakanina da kuna haka na tsaya da fitilar mota suna gani ba ruwansu da mu na sauke su iso na ce iso yi kalli fa bibi iso ya ce to ai wannan an saba gani wala an saba ai wala wani kaga yanzu wannan fa abin ha suke nema yau su uku ita kadai tun da shi da sunan ya rungume ta ya makalkale ta sun rungume juna a kan titi nake ga ba ku da masa gana ba su jin kunya kowa mota ta haska wannan sa shi ke ta kokarin kare nasu abin ha abin nan sai ba ka ga ko to ka gani ka gani hatta da ake wanda ya tashi daga nan zai da ba magana muka fita to suna nan tsayuwar su a wuri ba ba su jin kunya kowa yanzu kan na ranar yanzu wanda suka tattake wannan malabukan wannan malabukan da suka tattake yau muna muna magana da shi yake cewa sai yace an kai shi inda suka bada ajiya arewa house suna ta kiran shi cewa an kama yaron cikin yaran wanda suka tattake shi an kama daya to ina gaya muku daga sadda suka tattace shi har sun ƙara an kama shi ta wancan lokacin har an ƙara sako shi ya ƙara tattace wani yau yau ɗin yace yace sun ta kira na yanzu ɗauki keke na kuma a gaya ma an kama shi a ce har an kama shi ma an ƙara kai da aka kama shi nan nan an kai police station yanzu har an ƙara sako shi ya ƙara sako wani shi na aka ƙara kama shi aka ce zo ka gan shi ka gan su da waɗanda suke abin nan bayan na kama har sun kare mu wani an kai su an sako su kai gaskiya hukuma ita ke bada goyon baya ta irin wannan abubuwan ba a ce mutane sun tara mutum da wuka sun tattaka mai wuka sun suna neman su kwace a wannan an kwace ya sha da kyar a saki mutum sannan a kama mutum bai sati biyu ba kuma an sako shi ya kare ku auna ko irin waɗannan abubuwa ko da kaga wannan banna ai ta ganin bannan nan ana gani ba wanda zai ce wani abu in ka je ka taba shi kai kadai a shikenan har gida za su bi ka sun sun san ko an kai su kuma ba a yi komi sai aka ko su kai su ci gaba da yi Allah dai kiyaye to saboda haka dai nan yanzu aka ce su matan aljanna za su yi waka da haka mutum ya jira inda zai ji waka can mai daɗi ba ta jin wannan shirman ba wanda wata hakan ma ba ma ma'ana ba ko ma'ana ko ma amfani bai da shi kuma mutane su zo su zaɓin nan yanzu a kalli wannan masu wasan hausa wanda yake waka yana ta jami'a gidan banka shi tukum tukum tukum jami'a gidan shi abin da yake ta faɗi yake nan kuma aka yi ta rawa aka tara mai kuɗin da ba taɓa tara ma wani mawaƙi ba saboda ya shiga jami'a to ya je ya shiga jami'a ya tarar da yan drop out wanda da ba duk an kore su jami'a ta gagare su saboda haka wani abu ya tsino na jami'a tare da su jami'a gidan banka shi ta dab da dab da dab jami'a gidan banka shi ana ta aika hauka to ni ka tsari da shi a wannan wajen hikima ko kuma wanda take jigida jigida jigida adam mata to menene wannan ne kenan ya ka tsari da shi akwai wanda na ji wata rana yana ɗan an sa su kuma suna tarawa marasa kunya an zo a da wata mota ɗan wake a tika da shebur kuma bugun bugun ɗan wake a tika da shebur uban ma yanzu zai tika wake da shebur ba mai kashi ba amma wannan shi ne ke ba mutane sha'awa har mutum ya zai wannan ya aji ɗan wake a tika da shebur wani in ma mai kashi ya zai tika wake da shebur amma wani shi ne mutane ke jin daɗi suna suna suna ta abin nan to me me fa'idar wannan da za ta samu me fa'idar shi eh kadibu to kadibu kuka ce da Allah ya haƙuri ku bai to kadiba a makabarta malam ba wannan ba lamanta ce a makabarta da kiɗi makabarta to ka duba irin waɗannan abubuwan kiɗi malam ka ji wani yanzu ka kalli fa mu dai da muke ungon doka masifar da muke gani malam ba kana wai da asuba fa wasu ko sallah asuban kafin a gama kuna sallah da sallah za ka ji kuma duk yawancin su ƴaƴan musulmai ne za ka gan sun jero kawai sun biki ciwo suna motsa jiki amma ganga daga nesa kafin ta hango su ganga ga su raggam raggam raggam raggam suna ganga wai su motsa jiki ba a yi sai da kuɗi haka ba kuma nan jin nan da mutum zai je duk inda ka je in kai rijistan wannan jin din wai in za ka motsa wannan jikin ka an sa maka kiɗi shi kiɗin shi ne motsa jikin to kan titi za ku fito da asutura da matan aure da ƴan mata da samari su je su ta zagaye zagayen banza in sun gama su je su shiga wannan filin na police station din nan su ta iskancin su suna guje-gujen banza kuma duk ƴaƴan musulmai ne wai motsa jiki sunan shi wannan ta kama tsantsan kaya ta ta kaza wata sai ta sa daga wando sai t-shirt za ta sa kuma sai ta dauko dan hijabi ya kan nan ta sa wai ita wannan ta rufe jiki ga ma tsantsan wando ga t-shirt mace tana tafiya suku suku suku suku amma ga waɗannan da ta sa wai ta ta gayya in kana so ranar asabar ko ranar ranar asabar ko ranar lahadi ka bi ta wajen ka gan abun mamaki waɗanda za su zo wannan filin sun fi yawan ma'ana wanda za su zo wannan filin ƙwallon kuma an yi magana an yi magana an gaya mutane wannan fa ba abin nan ba wannan masifa ce ake budowa amma kullum karuwa suke karuwa suke kare kullum shi tawo da ganguna kowa da irin na su kidan ya sa ana tawo to shikenan za a ga ranar da za a sha mamaki mun yi magana na Abdullahi bin Mas'ud cewa yayi duk zuciyar da take jin kiɗi da waka ko yaushe kiɗi da waka ko yaushe kiɗi da waka wannan zuciyar kada kai shakkar munafuci sai ya tsiro a cikinta domin duk zuciyar da ke jin kiɗi da waka ko da yaushe to munafuci sai ya tsiro cikinta kamar yadda ka san dai ruwa ƙasa in ana yawan zuba mata ruwa za ta fito da ciyawa to duk zuciyar da ke jin kiɗi da waka yau da gobe sai ta zama munafuka sai munafuci ya tsiro a cikinta to da ka mu bari a bari a waɗannan ajetan ananas a ina ne an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce inna azwaj ahli aljanna la yughannina azwajahunna bi ahsan aswatin wato matan aljanna sukan yi waka ga mazajen su na aljannan nan da waƙoƙi da sauti mafi kyawun sauti ma sami'aha ahadun qattu wani bai taba jin irin wannan sauti ba tun da yake e ko wannan yace inna mimma yughannina daga cikin abin da suke cewa cikin waƙoƙin su suna cewa nahnu al-khayratu al-hisan azwaj qaumin kiram yanzurna bi qurrati a'yan wannan wani abin da yake kenan yace suna cewa nahnu al-khayratu al-hisan mu ne waɗannan salihan nan bayi nagari na kirki waɗanda suke ga kyawun halaye ga kyawun jiki azwaju qaumin kiram an samu mu zama matan wasu mutane masu daraja yanzurna bi qurrati ayan suna kallo suna kallon su da jin dadi da idanu masu sa jin murna wani ya ce wa inna mimma yughannina bihi daga cikin abin da za su yi su ce nahnu al-khalidatu fala yumitna nahnu al-aminatu fala yakhifna suka ce su su mata ne waɗanda za a zauna da su har abada ba sa mutuwa ba a ba maganar mutuwa wata rana nanul aminati mu ne amintattu fala ya husna ba sa jin tsoro ba tsoro ka a ji tsoron su aminci ba sa ta ba wanda za ta rika ɗaya kuɗi ba wani ya ce wai kai wannan zamanin dai in ka rike kuɗi malam sai ka ga kamar ana gobara da ka sa kuɗi aljihu ka ga babu da ka sa kuɗi aljihu ka ga babu ashe gobara na ɗaki a yana ta ce in aka aje kuɗi malam kawai zai ta je ta ta ɗiba ta ta duba da ya shiga bayi ya shiga wata ta sauri ta samu ta je ta zartara to inda inda yanzu ne wato yanzu shi ya wuce idan ka kuɗi ta zai je ya ce diwa ba da kokobo to ina ya ta zartara dan lokacin ana samun kuɗi ne ka zuba wa aljihu da yawa yanzu ma ta mutum ruwa kawai mutum yanzu kwata-kwata mutane da yawa ba sa yadda su rike kuɗi sai dai kawai zai kasa dubu ɗaya dubu biyar zai gaishe ya bilayi yana turuwa daga atm da an haɗu da shi kawai aka ce da Allah ka ɗan taimaka da dubu ɗaya sai aka ce ba cash ba cash sai atm sai kwali saboda mugunta yahudu sun koya ba nasifa sai an je lahira kowa ka gaishe a inuwa kai ko ka nutse cikin gumi yahudu ba a biye masu wannan ba wayo bane wayon banza ne kuma ma wannan wayan kai ma ta sai ka ji kunya in dai duk sanda za ka kashe kuɗi a wannan zamanin dubu biyar dubu goma wai sai ka je ATM ka turo wallahi wata rana sai kun kwana ba ku ci biredi ba sai dai ka turo baki inda za ka je wata rana duk abin ya ƙi ka bi kan ba kuɗi ka bi kan ba kuɗi ka bi kan ba kuɗi ka bi kan ba network in ma da kai sa'a ba wata ran ka zura katin ya haɗiye shi mu ga tsiya mu ga tsiya yan mai wayo ta ba su tsire wayo ba wuya ke kawo kada ka yarda da wannan abu in dai Allah ya wadata ka to samu dan wani abu ka rika rikewa ko dan amfanin kanka wata rana wata rana kuma kana iya ka kwanta a kwanta lafiya da safa a tashi gari ya rikice kuma kai yanzu sai ka je can ka turo abin da za ka sai ma biredi to ta ina za ka bi ka zo wurin ku zo ku yi tagumi ba dabara ba ce wannan in ma mutum yana wa kanshi dabara wannan karya ce da yawa mutane sukan yi wata mummunan dabara kuma mugaye mutum bai sani ba yanzu wanda da dare da dare ya yi karfe tara karfe goma sai ka tawaye wai shi tunanin shi kada wani ya damai ko kada wani ya so mai kaza ko kada wani ya so mai kaza to wata rana in kana kashe waya kai za a so a taimaka kuma ka kashe ta in ba ɗauke a take kai ma ba yanzu mutum biyu da rai ba kowace sarata kunne in wannan ba ta yi ba ana neman ka wannan sai ta yi mu nan a nan garin muke mun san lokacin da wuta ta kama wani gida gidan sama makwabta suka fara gani tun wutan nan ba ta yi nisa ba suka zo suka yi bugun duniyan nan aka buga waya duk sun kashe matar ta kashe mijin ya kashe shi da ma doka shi ke so cewa in karbe ka za kowa ya kashe waya shi ya kashe kowa ya kashe aka kashe waya aka yi masa bugun duniyan nan ba waya ba ta yi aka zo aka yi ta bugun karshen gidan na mutu suka suna tunanin su za a nema su taimaki mutum mun kwanta ba a za a ce ne mutum wani abu suka ki ka ki buɗiya sai da wuta ta ci ta ci aka gane aka suka gane wuta ne aka zo aka ɓalla kofar sun sa bambulari ta ciki sun kulle da kwado kafin su buɗe duk sun cinye duk dukan kurmus ba wanda ya da to haka mutane da yawa suna da wannan mugun tunanin wai kai dan ka tada ka to kuma kana bacci makwabcin ka larura ta kama shi wani bacci in kai ta kama ba me matsala ka taimake shi zaka iya na ga muku cewa ni ko mota ce shi yasa ni idan naga mota ba mai ba na jin daɗi da daddare ko galan ɗaya ne zan ci a nema a sa mata ko dai kai larura ka ta kama ka ko makwabcin ka ya taso da daddare ya bubbuga ma dan girman Allah so muke a kai mu asibiti so muke ba mu da dadin ko shi yana cikin wani hali ko matar tana cikin wani hali idan dai ka ce musu ba mai ha'a ba za ka yi da su ta ba su ƙarya kake ba su ka taimake su ne kusan kana da mota aka ce ma haka nan ko jawo ta za ka yi ba man nan jawo ta ta tafi ta tsaya hanya in ma man ya ƙare ya tsaya inda ta ya ƙare ka ce gaskiya da mai ne ne lafiya lo motar ta tsaya ka ce ina jin mai ne ya ƙare dama kaɗan ne to me yasa ka so ka ce a ya ba zan taho ba na tsammanin za ta kai mu ai gara mu taho ta je can ta tsaya ta kai ka dai ta kai kana makwabci na to wannan shi ne zai man amma ka ce mai makwabcinka yana da matuƙar buƙatar taimakon ko kai shi asibiti ka ce mai motar ka bata da wani ka ga ya kai da shi har abada kuma shi zai ba da shaida ka wurin Allah ranar nan muka yi karatu aka ce idan makwabtan mutum su hudu suka ba da shaida a kan shi wurin Allah akan cewa mutumin kirki ne Allah zai ce to ku kun ba da amsa akan abin da kuka sani ni kuma na rufa asiri akan abin da na sani saboda haka aka shi aljanna aka tafi aka tafi aka ce mutum ɗaya ma nagartacce makwabcinka nagartacce sai ba da shaida a kanka to Allah zai ce shaidar da ka bayar ka ba da akan abin da ka sani ni kuma na yarda to kai na rufa asiri akan wanda kai baka sani ba game da bayana to amma mutum ya zo ya ce ka ce za ka da mai ka sa mata inda Allah ya hore ma ai yana ganin ka yana ganin shi kuma Allah ya fifita ka a kan shi ya baka shi bai baka ba dan kai ka ne wani abu ba to kuma yanzu a zane nake maka ka wanda rana ɗaya ne da can kafin nan ya nemi wannan abu ko ka ce baka da mai ko turo ka ne a gungure ka ka fito a ce shiga in an shiga din ka gaba yadda za a yi ka dau galan ka ruga da gudu kai nan ka dawo kai nan ka dawo ni kake nema mai zo zuba maka in kai ku to sun san ka yi abin da za ka yi amma ka ce babu kai saboda kana jin daɗin bacci shi da aka hana baccin fa saboda larura zaɓar ka aka yi to da aka musa a rai a kowa islamiyya ta fi ƙarfin wasa yan kwantaka haka haƙƙin makwabtaka ya fi ƙarfin wasa ba abin da za a yi wasa da shi bane har aka zo da larurar nan aka zo aka ce ma ga larura ka daure kawai ka yi kuma wani abin za ka ga bai rage ma komi ba in kai hasali ma sai ƙarawa da yi da haka ba daidai bane mutane su duka daukan wani rayuwa ta turawa mu musulmai ne ba ruwan mu da wancan inda muka ga kai ko labari suka bayar an ce yahudu kada mu yadda da su gaba daya kada mu kare su gaba daya in sun ba da labari muka ga yayi daidai bai saba ma addinin mu dauka in suka ba da labari muka ga ba su ba addinin mu mu yar to balle rayuwar su kawai su ne ba su san taimaki juna ba ba su san ba ruwansu kowa ta kai shi in ma baka samu ba sai kai ka ga dama ka ki samu to da ka shi kuma da ya samu waye shi yasa ya samu su fata suke cewa to mu ba haka bane mu a wurin mu a musulunci ba haka bane to da ka mutum ya zo ya shi saboda wayo yahudu sun koya mai wai bai yake kokabo kai ta yawo duk inda ka shiga masallaci sadaka duk inda ka shiga nan addini za a yi wani abu ba sai ka ce wai kai ba kuɗi ba ATM gare ka kai ma wata ran kasa azaba da wannan ATM din da ka da shi a banza kuma kai za a baka jiran juma'a ya haɗiye shi kuma sai ya sai zan litinin wannan litinin zai kai application kai ta ma ma da a sallar kowa ido ya yi ta ko ku ka tashi ana rigima a gari ni nan da ba ku labari a access bank din nan ba labari da jiba da ido ya daga wata rana ana jigim jigim jigim ana ta nusa nusa an yi rikici ne a gari aka yi ta yawo nan nima mota ta ta dabara aka yi rikici aka zo aka zo wata gari aka ce an buɗe gari daga goma zuwa sha biyu kowa wanda zai je je wani wuri inda zai je neman wani abu je mutane suka zo suka yi layi daga jikin a asas din nan har ran da ba mutane ne aka yi layi sai kawai wani ya ce ya ce kawai ɗan uwa bari a tsaya a yi jawabi nobody should should should withdraw more than twenty thousand aka ce a aka ce yes because all this time you go round there, yeah, round, round. There is no money. To kuma kai kaɗai sai a rari ka sayar hamsin ko ka sayar ɗari ko kashe? Suka ce kowa sai dai ya sayar ashirin. Wani ya ce ha, rabi mai muni, rabi mai muni. Ya ce zai ga yadda za a ce za a ce zai sayar ashirin bayan shi kuɗi shi ne. A ba ba lai. Aka je sayar ashirin aka ce enough. Ya ce wallahi zai sa kama wanda ya gashi kawai da shi da katin ya gugar da su. Ya taso aka fada su ɗan juna. kuma da yawa suka goyi bayan mai kashi cewa gaskiya da ya rusu sun gama yawon gari ko samu 20 sun samu abun nan to yanzu kowa karfin su ɗaya wani 20 ne za ta yi to amma da kana da wata 20 a gida fa kaza kaza mutunci ba ko tije a kana da kuɗi in kana da kuɗi abin da zai sa ka in suna aljihun ka kashe in ya kama kama da kanka za ka je can in ma ka ɗebo ka kashe ba dai kuɗin ka wani to kuɗin ajiya ne za ka ce ko kuɗin ajiya ran da wata masifar ta faɗo sanda ka kashe su ma mala hawa sai dai ka koma kana ba da hakuri to menene ka ce a kai wani ka ce in gida ne da za su gani dama kai ne mijin ba su ne mata ba kai ba su ne mazan ba dan sun gani suka ce za a ba mu dubu kaza ka ce to ka ƙara ka ba da dubu biyar suka ce ƙaro ka ce ƙaro suka ce ƙaro ka ce daki ya za a yi da kai a kama ka kama ka dubo ko a kudu a to an ce ya da kaza ka ba da an ƙara ta ƙaro ka ƙara an ƙara ta ƙaro ka ce naki to daga nan sai ya a danne ka to eh wace kawai in sun gani in sun gani ina nasu ne kudin ka ne sakaci rona ba tsarin addinin musulunci muke bi ba shi yasa ake magana wai mutum yana da kuɗi ga matar shi wai sai ya ta ɓoye ga ƴaƴan shi sai ya ta ɓoye wa ka je sai ka sa wani can ƙarƙashin aljihu wai kar ta gani in ta nata ne ka ce ba ta gani ba abin da ke bukata na gida wanda ka sani wanda zai ya kamata kai dama wannan hakkin ka ne so kace Allah ya ka ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ka ce to ba sha saya ko ko zan sau sauran wanda ka gaba dole bane ko ba yanzu bane za a yi kace a wannan ba yau ba magana ta kare a a da Allah sai ayi yace in in ba zai ta a matsa min nayi wanda zan yi yanzu nayi sauran kuma a bari ayi hakuri sai kuma na ƙara samu wasu to waɗannan da na gani fa akwai abubuwan da zan yi da su menene suka ce a'a ba ke ce mama ba sai mata ce an ta fito mama mama ki kira da ce sai ka gaya wata da abin da zaka idan ta kafa ka gaya wata da abin da zaka ba dole ba ne ba hakin ki bane sai kin san me zai da sauran kuɗi na ba ce ba mama ba ce mata ce ina anan kalma ko kuma ka samu yaran da ka ga dawa ka faɗi kai to in ta san wannan matsayin za ta rika tsaya iya matsayinta ita ba to shine kawai shari'a ita shari'a abinda take so shine nasiha na ga maka nasiha ba wai ana nufin abin nan ba ka zauna da mutum tsakaninka da Allah zahirin ka daidai ki da batinin ka kuma da ka ba ƙarya za a yi ba ba wata an maka ƙarya ba ba sai an maka kaza ba sai wannan kuɗi akwai abin da zan yi da su menene abin a ba hakkin ki bane sai kin san da abin da zan yi da kuɗi na kuɗi na ne abin da yake hakkin ku zan yi zan yi shi kuma wannan sauran wasu sun man yawa zan yi daga baya amma yanzu akwai abin da zan yi dole na sai an mata abin da za ka yi duka sai da kuɗinka to sai dai kuma ku an koma in ka an so kuɗin ita za ka ba ka zama biyu to kai kuma ba za ka shiga aljanna ba sai ba ba haka bane ba a sakan mace gida ba a sakan mata ba daidai bane mai ulul himma cewa yayi ko yara ne kana cikin gida da ƙa'ida in za su kawo ƙara su kawo ƙara wurinka shine da sauran mutuncin gidanka amma kana cikin gida yara na cewa mama mama kowa zai kai ƙara ba ba a saka cikin lissafi gida ya mutu su rika cewa sai mun gaya wa mama a'a sabda kake nan a rika cewa sai an gaya wa baba shine magana shine ƙa'ida to amma abin masu komi har da abin da ba hakkin su ba har da abin da bai haukan su ba nauyi a daura masu a daidai bane نحن المسلمات سكتيكو نانما إيه نحن الآمنات فلا يخف بالقرو نحن المقيمات فلا يزعنا سكتي موني وطن دمكي زما كل أفتا أداو أتدام أجدا أفتا أداو أتدام أجدا أفتا أداو أتدام أجدا باما يوان تفيه تفيه كل أغو جدا كل شي بايا نهي تباتانا تذيكو أونا تذيكو أورو وانا كل كل har ma inda yara ka zo lokaci ka zo ka ce ina maman ku take kuma ba sai da ce ba wannan daidai ne a shari'a ba daidai bane saboda haka su suke cewa su ba ba masu yawo bane ba wallajatu bane ko ina suna nan kuna kuna nan majadul fatati fil bait la fil ma'mali والرجل يعمل في الحقول وإنسه في المنزل أكتي مجد الفتاة درجة قيامتي fil baiti to tana ɗakin mijinta in ba da larura ba la fil ma'amali ba tana can tana yawo wajen ma'aikata san wurin ita ma wata wai ita ita marketing manager ce ita marketing ce shi ta yawo ita da wani dan kamenin namiji wasu na marketing lallotar marketing wasu na marketing ya dauke ta a mota ya sa ta a gaban ya da ya dauke ta da safe a gidanka kana gani in an jima ma ya dawo da ita aje a gidanka kana gani wata rana ba ka zo ka tar da su a falon ka suna shan robo da ita da shi da ɗayan manajar ta ce bari in introduce ɗinka this is my my sweet husband amma kuma this is my sweet colleague shi kuma a office to a ce da wani malam zani ina kai ne to kare ni balle a'a to haka sawa ake yi a daina haka to kaji sai dai to ba san bane aka ce wa rajul shi ko namiji ya amalu fil huquli shi ke zuwa gona ya ta aiki gidigau ne shi ya je can yi aiki ya je can yi aiki ya je can yi aiki ya yawo ya zo ya salla ya sanar ya sanar da ya samo kuɗi wa irsuhu fil manzili in ya dawo gidan shi kuma a cikin gidan shi sai ya zama ango ga ruwan wanka ga abinci an dafa ga kaza an dafa ga kaza an dafa ka kawo shi to a waye zai kai kawo gida kawo wala ko ruwa ba a rito abin nan a fulat ba komi ba ta dafa komi ba ba ta dafa abin nan ba kai ma sai kai da mara kawai ka shiga kicin ka dafa indomi kowa bai nan to ba kowa gidan yara na makaranta ita ma ba ta nan ka zo gidan ba kowa sun yi amfanin gidan wata ɗabi'a da namiji yake da ita kuma wannan kusan kowa ban san wasu ba idan dai kana da iyali to gidan nan ya nema daɗi ne kawai in suna ciki duk lokacin da ka zo ka tarar da ba su nan gidan gani kake kamar tsunkulin ka yake kamar cizon ka gidan yake yi saboda ka saba duk sadda ka zo ga mai raya gidan to yau gidan nan ka da shi ko ina kulle ko ina kulle wallahi in ka shiga gidan nan ji za ka kamar yana cizon ka kuma shi abu ɗan ƙarami za ka zo in ita ce da gidan da ka ce kana son kaza yanzu za ta kawo shi saboda ita ta san inda ta aje komi kai kau in ka tashi neman wani abu sai ka yi gumi kafin ka nemo abun nan ba ka san inda yake ba saboda ba duk namiji ne aje ta shiga yana wani bincike na ruwanka da kitin na ruwanka da wasu abubuwa in ba larura ba ko tana sa ɗauke wani abu ko a taimake ta ne za ta ɗauke ta to ta sassanya kayanta kowane ta sa wannan anan ta sa wannan anan ta sa wannan anan sai in ka tashi kana neman shi sai ka sai ka bincike duka amma ita da ka zo ka ce mata kaza nake so ka san inda ta aje da ka tafi minti sakar ta kawo in ka ce mata kaza nake so sakar ta kawo to yau ba ta nan sai ka tashi go kai dabara ka shiga kicin wani abun ma ba a cikin din take ajiya ba akwai wanda take ganin yara na lalata sai ta dauka kuma ta kai ɗakin ta ta boye kuma yadda wani ba zai iya daukowa ba in ba ta nan to sai ka zo kana neman wannan abun ya za ka yi waya sai ka gani Allah za ka waya akwai network ita waya ta buga kila to har wannan ana iya rashin sa'a ta ce kash wallahi ni ma na manta inda aka aje shi da dai ina gidan ne nan da nan zan tuna amma yanzu ba ni gidan kuma ni kaga ina nan ciki yanzu fa miki ake ta ina ta hidima ni wallahi da Allah ka zale ni ka tafi ka ce waje to da haka mu da mun bi shari'a da haka ta faru to so da ka shine su shine suke ga mana nan suna goranta wa ana nas bin malikin anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala inna inna al-hura fil janna yataghannina wato matan nan na cikin aljanna sukan yi waƙoƙi masu daɗi ya kulna na hannun hurul hijab sukan ce su ne wanda Allah ya ba su fararen idanun nan masu kyau yace yake cewa hudina li azwajin kiram an bada mu kyauta ga wasu mazaje kuma mazajen masu daraja masu karamci to da ka wannan mutum ya ji wannan waƙan kawai haba malam wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala inna fil jannati nahran tul al janna yace a cikin aljanna akwai wani rafi iya tsawon aljanna ruwan ya zagaya hafatahu al azara yace a gefensa duka za a sanya dan mata irin waɗannan su zagaye shi suna waɗannan waƙoƙi qiyamun suna tsaye mutaqabilati sun fuskanci juna yughannina bi ahsani aswatin yasma'uha al-khalaiq aka ce suna yin wasu waƙoƙi ne a daidai tafsirin inda za ta wannan rafin so bakin rafi suna yin waƙoƙi suna yi da wasu sauti masu kyau dukkan halittu suna jin wannan sauti hatta ma ya rauna anna fil jannati ladzatan mislaha har zai kai ga yan aljanna za su ji a cikin aljanna babu wani abu wanda za a ji in dai ji za a yi da kunne wanda yake wannan waƙar daɗi ranar an yi ta za su ji daɗin da ba su taɓa jin irin shi ba saboda an sa su ne dama musamman su yi waƙa a kofa aljanna ai dai wakan ma a nan duniya ba abin da ake jin sama ba to ake ake ana sa jin daɗi ba da yake shekan ne sai sa kunne ya ji daɗi kuma ya suna lata ta shiga zuciya ka ji tana kakan ma zuciya kamar yadda wani yake jin waƙar rayuwa tana faru ai sautin ne ranne din ne yake ji nagamat na yaran ne yan matan yake ji ba wai in kai ne yanzu ka zo ka tashi rayuwa tana faruwa ya ce kai ki so da kai amma da ta matsa murya tana rayuwa tana yana ji ya ce shi bai taɓa tun da uwar shi ta haifa bai taɓa jin wa'azi mai ratsa mai jiki ba kamar wannan waƙan lakin an fara haka ya yi kuka sai ya kuka tafi ya bacci ai kaga ba wai sautin abin ba ma'ana abin da take faɗi ne yana mai ba da kai ne zaka zo ka faɗi ma'ana abin ba zai gaji ba sai take faɗi kawai na jin daɗi saboda ka yi ce abin nan ne to a bari a je can قلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغنى wai wannan rina din menene su waɗannan ke cewa yace insha Allahu at-tasbih wa tahmid wa taqdis in Allah ya so waƙoƙin nan sun hada da tasbihi da tahmidi da taqdis wa sana'un ala rabb azza wa jalla da kuma yabon Allah tabaraka wa ta'ala atfal al-mu'minina fi jabalin fil janna yaran mu'minai in an je lahira suna cikin wani dutse za a sa su a cikin aljanna wa yakfuluhum ibrahim sallallahu alaihi wa sallam wa sara annabi ibrahim da matarsa sara su ke renon waɗannan yaran ke kulawa da su yaran da suka mutu na muminai an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce atfalul mu'minina fi jabalin fil janna wato yaran muminai suna cikin wani dutse ne za a kwafi kwafafa ke shi dan suke tare da yawa yakfaluhum يدخلهم إبراهيم وسارة النبي إبراهيم ده سارة كيري ننسو حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة ranan da aka zo ranar tashin alkiyama in an gama komi an shiga aljanna sai su maida su zuwa ga iyayensu wanda suka rasa su asali kun san can wani an ce ko bari mace ta yi yaro wanda aka yi bari shi ma zai tashi ranar tashin alkiyama da ruwa yana neman iyayensu ya ba su ruwan su sha shi yasa wani daga cikin magabata ya ce shi da ya yi mafarki wata rana an je lahira ya ga yara ƙanana suna karban iyayensu da wannan kofunan suna shan ruwa su sha ruwa shi ma ya ga wata yarinya ta ɗauko ruwan nan kawai za ta nufi wani wuri ya ce ni ma a bani tafiya ya haƙuri ni ma ina neman babana ne in ba shi ta ba mu an ba mu an yi mu ne don mu ba iyayenmu da abin nan ya ce daga nan sai ya fara burin ba fitowa fili ya faɗi ba ya ce amma sai fara burin shi ma da zai samu cikin yaran shi a samu wani ya mutu yana karami da aka da wata rana da wani yaron shi ya mutu yana karami to aka zo ana mai ta'aziyya ana ta'aziyya yana ba abu na shi ko yana tuna wancan wurin cewa ya tafi saboda ya bamu ruwa mu ma kada mu zo mu rasa wanda zai bamu ruwa ranar lahira to amma sai shari'a ta zo ta taka mana burki ta ce ba a ce mutum in an haifan masa ƴaƴa ya rika roƙon su mutu ba ko shi ya kashe su da kanshi a ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya raya su amma kuma in Allah ya karba ya zama ya anshi ɗaya ko ya anshi yi daga ciki shi ko mutum ya yi haƙuri fal yasbir wal yahtasib sai mutum ya yi haƙuri ya nemi lada wurin Allah ina fata an gane ka roƙi Allah ya raya su idan kuma bai raya sun ba ya ga wata hikima ta shi ya karbi wani ko kuma ka yi haƙuri saboda wancan lada da za a samu ya fito ko saboda haka waɗannan su ne abinda za su su za su samu wannan saboda haka suna da wannan saboda a basu wannan yawmal qiyama sai a maida su wurin iyayensu to wannan yaran mu'mini aka ce aqfalul mushrikina khadamu ahli janna fa ai ma sun samu Allah ma ta mike su ƴaƴan mushrikai wanda suka mutu suna yara amma asalin su iyayensu ba musulmai bane su ko ga sun mutu suna kanana kaga babu taklif ko to za a sa ta aljanna amma fa hidima za ta rike mu yan aljanna a rage masu daraja da wansu sun fito karkashin kakarai shi yasa muke cewa ran nan mu gode ma iyayenmu da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya nemo wa mutum mama musulma shi musulmi Allah ya taimaki mutum aka haife shi musulmi ba tare da yayi wani aiki ba ba tare da yayi roƙo ne yasa ya zama musulmi ba rannan wani malami yake cewa ya Allah yadda ka samu muka zama musulmi ba tare da roƙonka muka yi ba aiki muka yi ka samu muka zama musulmi ba ya Allah ka samu cikin aljanna alhali muna roƙonka ya fito mun zama musulmi kyauta daga Allah ba tare da wani aiki muka yi zama muka zama musulmi ba wannan babbar kyauta ce daga Allah to yadda Allah ka ba mu musulunci ba tare da sai da muka yi wani aiki ba muka yi ta addu'a ya zama sakamakon addu'an ne ka sa muka muka muka fito musulmai ya Allah ka ba mu aljanna a ita ko muna roƙonka ya fito saboda ka su waɗannan haka za ku tashi haka aka ce su za su je sai su zama su ne masu hidima an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce atfalul mushrikina ay hum qadamu ahli aljanna ya'yan mushrikai su ne masu hidima ga 'yan aljanna ya fito ko ma ja a fi sifatu tsairin janna abin da ya zo game da sifan wani tsuntsu na aljanna kun san lokacin akwai sanda aka yi magana kamar cikin sotul wafi'a da aka yi magana annabi wannan sayyidina abubakar da ake karantawa ya ji ana maganar tsuntsaye a aljanna da abin nan sai ya ga abin ya ce shi dai dan dai wannan abu qur'ani ne amma tsuntsaye idan kananan jiki da abin nan da ake gani wannan tsuntsaye ai kanana ne inda tsuntsaye irin annabi ya ce wa sahaba sayyidina abubakar ai tsuntsayen da ke can su ne kwatankwacin su ga wannan kaman wuyan raƙo masu ke wuyan su kaman na raƙo ne to shi ne yace ai ko ranan nan waɗannan tsuntsaye za su yi laushi za su yi daɗin ci yace to ai waɗanda za su tsuntsayen sun fi tsuntsayen Umar ma ya irin wannan magana shine ga ta Umar nan An Anas bin Malik qala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah mal kautsar menene kautsar qala zaka nahrun atanihi Allah fil janna ayani fil janna wannan wani rafi ne da Allah ya bani aljanna ashaddu bayadan min al-labani ya fi nono fari wa ahla min al-asal ya fi zuma daɗi fihi khairun a ciki akwai wani tsuntsu a anakuwa ka anakil jurzi wato wuyan su kaman wuyan manya-manyan raƙuma to wuya in an ce ma wuyan su kaman manya-manyan raƙuma ya jikin sai soƙin janna cin kasuwa a ƙala umar inna harihi la na'ima lalle waɗannan kamsun tsaye masu laushi ne za a ga za a ga jin daɗi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akalatuha an'amu minha wanda za su cin sun fi ni'imtuwa a kansu a can da budu fasali na gaba sun ce mu fita daga aljannan mu tafi wurin ganin abun nan suƙil janna ne wannan akwai na gan shi so nake mu zo wurin inda aka ce inda aka ce nazaru ahlil jannati ila rabbihim tabaraka wa ta'ala shi ya tsawo وعليك الانتاج غير ذلك الجراء اها لا تلك اكوابه to to abin da ga nan a cika go gobe na kace yi ban zuwa eh in an zo juma'a wato kafin na zo juma'a sai na yi faɗa ke da shi Allah ya gobe ai gobe ba ta da insha Allah gobe wala zari za a je kasuwa gobe ne in Allah ya za a je cin kasuwa cin kasuwa za a je yan aljanna sun ta za su tafi cin kasuwa to bari sai gobe sai a je kasuwa a ci a ga yadda za a kwashi kuma a ga kowa ya masu zuwa kasu cin kasuwan ma sai gobe insha Allah ta'ala to dai ga a zo za a je cin kasuwan nan dole sai an yi faɗa a hanya kenan wa alaikum assalam wa rahmatullah ranar da mutum ya rena sai zai shiga zo ai duk wanda ya zo in marayu ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai wanda ya rena maraya da shi da su kama haka ba aljanna wannan kadai ai ba karanya ba ne ana wa kafilul yati ka hatai ne yace shi da wanda ya dauki rayin maraya kamar haka ne kuma ko ba maraya bane aka ce wanda ya dauko ƴaƴa mata guda biyu suka kai biyu nasu ko na ɗan uwansa ko ƙannansa ko yayyansa mata ya kula da su aka ce sun zama katanga da dai wajen shiga wuta to me ake nema an samu wannan an gama samu abu 'ya'ya mata kulawa da su babban abu ne har wani wurin cewa ya da zai fifita wajen kulawa da 'ya'ya ya ce ga waɗanda ya fi cancanta a fifita da su to da yara mata ne ba maza ba da zan fifita wani a 'ya'ya in ce a yi abin da ba za a yi ma kowa ba ya ce da mata ne wanda aka ba 'ya'ya mata biyu suka daga biyu abin da ya sama aka ce sannan ya yi masa tarbiyya mai kyau suka rayu ya kula da rayuwarsu suka yi aure ya kula da su wannan duk hidimomin da mutum zai masa kada ya ji wani abu Allah ne ke bada shi ya ce wannan sun zama mai katanga wajen shiga wuta sai wani ya ce ba wanda ya tambayi annabi har mai ɗaya ne da an ce har mai guda ɗaya inda ya mace ce aka rike ta ba ƙarfi abu ba ne Allah ya ba mace mutum ƴaƴa mata ya ba shi wani abin da suke ce hasken gida magabata abin da suke cewa hasken gida ya mace hasken gida ce saboda haka tana da ba tana da gaitu ahammiya a ciki ba wai mutum ya zo ya tau abin nan ba hankoron ta saboda ba namiji ya tauke ta bikin ciki ba wani ma daga cikin muluk kana ganin bahlon fa shi har yara bin shi suke da gudu suna ta mahaukaci aka zo sarki khalifa sai aka haifar mai mace ya koje ta bakin ciki yake fitowa ma duk inda ake zaman matsayinsu na sarki yake fitowa ya zama sa wurin sai bahlon ya zo zai shiga ya ce yana so ya ga khalifa za ka ce khalifa yana cikin wani hali baya ganin kowa wajen ta kwana uku kenan zuwa kwana nawa baya ganin kowa saboda bakin yana bakin ciki ya ce me ya faru aka ce an haifo mai diya mace ne yana cikin gida yana bakin ciki sai ce yanzu ne wa ya kamata in gai ya ko su dai gan shi ya ce na ji an ce kana ta bakin ciki saboda Allah ya azurta ka da diya mace ya ce i yace to ya kace gani da Allah ya baka ya canza ma ya baka namiji amma iri na yace to yace saboda ka ka gode da Allah ta abin da ya baka ka gani ma har ta aka amma ka ga yadda nake kuma Allah ya baka wata wadda take ita lafiya lau mace saboda kana kana abin nan ba a gode ma Allah kanki daga nan ya fito fada aka sa abinci aka yi tafi ana murna kaga ai masa nasiha saboda ka kai dai kawai Allah ya baka yaya in ya baka namiji shikenan in ya baka mace shikenan kai dai ka sa hannu biyu ka ansa babban abin da ake so a ɗan nan yayi dalilin baka shiga wuta ba in ka shiga cikin wani hali ta dalilin shi Allah ya ɗaga ka in shi ya fi ka in kuma kai ka fi shi kai kuma ta dalilin ka a ɗaga shi ku haɗu duka a aljanna ita jin daɗi ne matsala to haka kuskure ne mutane su rika in an haifa mutum mace ta nuna damuwa har ya rika cewa wai an kuma ne dan ran tambaye ne aka samu ya shure fata rai cewa an kuma an kuma ne ba daidai bane haka wannan yi ma Allah mutunci ne kai dai da Allah ya baka mace kai roka Allah ya sa mata albarka Allah ya baka namiji kai roka Allah ya sa mata albarka yanzu mazan ma da ke dukan mutane ka so ka haihu namijin dan yana namiji ya dukan ka ka aje kuɗi ya sace yanzu fa akwai mai kuɗi a nan garin bakin cikin shi na farko da ya sace bakin ciki ya kirkice ya yi manyan baki malam ƴaƴanki aka zo aka sace mota aka sace takalma da aka zo bincike da ƴaƴanki ne suka zo suka ce ya kai mai sata daga nan bakin ciki ya kamar ya kashe shi kai bako kawai ƴaƴanka su zo su sace takalmin shi to mata za su yi wannan wannan wannan irin abun da ta fito daga cikin gida ta kai baki ta sace masa takalmi to me amfanin namijin in dai wannan zai ma bakin ciki ya saka wannan bakin cikin sun aka kawai mutum ya yi addu'a kawai Allah ta abin da Allah ya ba shi nan kuma ma in sha Allah haka ne duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki akwai hikima dama kuma haka yi ya ce shi ne ta yake da iko in ya ga dama ya ba wasu maza in ya ga dama ya ba wasu mata in ya ga dama ya gauraya maza da mata in ya ga dama kuma ya kawo kwata-kwata ma bai haihu ba to shi wanda bai haihu ba kwata-kwata ba shi ne zai ce to haka duka hikima ce ta Allah wani in an ba shi maza su suka fi wani in an ba shi mata shi suka fi wani in an gauraya mai haka ya fi wani an hana shi kwata-kwata haka ya fi masa Allah kaɗai ya san hikimar da ta sa bai ba shi ba domin dai babu wani abu da za ka yi duk roƙo kake ne kake yi babu wani bawa da zai so kanshi kamar yadda Allah ke son shi Allah na son mu yadda yadda muke son kanmu to duk abin da ka ga Allah ya yi akwai hikima a ciki to da ka in ya baka kyauta ka azza da hannu biyu ka gode masa akwai hikima a ciki kada mutane su rike wannan jahiliya ce a rika haifan mutum haifan mutum kiyama ce ya rika bata rai to wannan kuma duk in mun fada na ma sai mun kwana nan haka yake kai dai kowane dai ai adda Allah dai sa abin albarka ne Allah kowane dai kai dai adda kuma kowane kai adda an tashi gwada adama za a iya yin haka nan za a iya samu kuma haka za a iya samu a mazan za a iya samu a matan duk za a iya samu na'am wani irin a jarraba mai za mu jarraba bayan duk kowa sani kowane ana samun wanda zai a ciki ana iya samun namijin ya ta faranta ma rai bai taba saba ma ba ana samun haka ana samun mace ita ma ta ta faranta ma rai ba taba saba ma ba kuma ana iya samun mace wata sai ta ma ba gidanta ma ba kuna ganin da wasu da suke yawo ba to su ba ƴaƴan wasu bane to kai dai mutum ya tsaya inda aka tsaya da shi ana iya samun mace dama daban take da namiji ba ba irin su ɗaya ba yadda mace take da tausayi ko da wani abun nan kuma ko su a cikin matan ma in ka lura ai yanzu idan matan su ma sun sani idan mutum yana da ƴaƴa mata guda biyu ma ya da kanwa ne misali guda biyu to a ciki din ana iya samun ɗaya kuma ta fi ɗaya tausayi za a iya samun amurin mumkin za a iya samun wata kuma ita tana da son aiki wata kuma ba ta son taimako wajen aiki to ya kage ba ta na mai kace Allah ya ruwa ko tu eh to kaji ba wa alaikum assalam eh eh eh eh to wannan kuma sai da in mu rike wasu kayan su je su ci gyaran shi shi da ya faɗi maganin nan domin dai yana sane da waɗannan in ya faɗi wannan magana kuma wani lokaci a ce mutum ka zo haka da annabi ai ba ana nufin wai na ko dindindin ko ko kawo ta waɗancan bane wannan dan a faɗi daraja ce da abun nan me yasa ya ga su Abubakar din yace ya kira Bilal yace wai Bilal ne kai ne nike jin in zaka wuce nike jin kafin ka aljanna nike jin ka kuma an gina ma wani gida da na gani a al'umma ta ba mai irin shi ba su Abubakar din suna nan ba kuka Allah manzo Allah in ya faɗi maganarsa Bilal da aka gaya masa da ya tambayi manzon Allah har ana mun karanta cikin nida'atu rasul ashabi da aka ce ni ni kace yi Bilal naji har in zaka wuce sai naji takon ka ina jin motsin takalminka in zaka wuce gidanka aljanna an gina ma wani gida wanda ba mai irin shi yace ya rasulullah to ni ma dai ban sani ba sai dai ni kawai akwai wani abu da nake a ɗabi'ata duk sadda nayi alwal na kama ruwa to zan yi alwala idan nayi alwallan nan zan sallaci abin da ya sauka gare ni sannan kuma duk lokacin da na kira sallah kafin in yi ai sallah zan yi sallah raka biyu yace wannan shi ya baka wannan matsayi to ai kaga suna na aka faɗi magana eh ba ana nufin an tura matsayin su ba wannan fa'ida ce ne to amma yawanci in annabi ya faɗi magana mu in dai mun gane ne ake nufi mu rika barin ta a haka mu daina cewa to mafhum kaza mafhum kaza in mafhum din nan ne magabatan nan sun riga mu gani ko ba su fito mana da mafhum din ba suka bar ta haka to mu muna son mu zauna lafiya mu bar ta haka Allah shi san inda zai abinsa kuma shi san hikimar da take ciki ana nuna darajar kuma wannan kulawa da da waɗannan abubuwa akai aikata aikata da yawa da ake faɗi masu irin waɗannan maganganu yanzu wancan da ya tambaye shi ba su su Abubakar din suna nan bara radiyallahu anhu yace mashi kowa ya tambayan wani abu rubai kai baka tambaye ni komi ba kai baka da bukatar wani abu a wani wurin cewa aka yi sai da yi shuru ya ce zai yi tunani ya tafi ya je inda yake kwana a lokacin da ya wannan magana wurin kwana ma bai wuce a masallaci yake kwana cikin ahalu suffa wani lokaci ya je wuri ya cika ya kuɗa ya samu inda zai ya ce wata rana ma har a ciki akwai ran da ya shiga sai da ya shiga wurin ya samu ɗan wuri ya makale bai da wata riga ta kirki bai da komi ga sanyi ya shiga ciki ya fara jin dumi ya fara jin daɗi sannan ya tuno shi kai rubai kai fanka yanzu kai kwanta a cikin wannan wurin to idan manzon Allah ya fito da daddare yana son ruwa ko yana son a baki takalman ko yana so shi zai ɗebo ruwa da kai ya ce ai ko dan ka halaka ya tashi ruga da gudu ya koma kofar ɗaki annabi ya kwanta ya tsuguna to yana da cikin wannan halin amma annabi ya ce mai ya tambayi wani abu yake cewa ya yi tunani ya ce to ko shi ma ya roƙi Allah ne ya ce annabi ya roƙa mai Allah a bashi dukiya zama mai kuɗi kamar Usman bin Affan ko kamar Abdurrahman bin Auf ya ce kai kanka yaro bai idan ka roƙi wani abu na duniya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dawo ya ce mai shi abin da yake so yana son as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka ya zama in kana aljanna mu taho jere ina jere da kai aljanna yace awa gaira zalika ba za ka roki wani abu wanda wannan yace huwa zaka ya rasulullah ni dai wannan nake so wannan matsayi nake so sai yace to ka samu ka taimaka min amma kai ta bangaren ka da yawan nafil fili to sai a ce ba wadancan wata rana yace masa to yaro bai ya kamata kai aure yace wane ni da aure ya rasulullah wane ni da aure ni na aje ni ban da komi ban da kowa ban da abin nan ba ce yace ga kani ka je gidan da kake so kai aure ka ce ni na turo ka a baka mata to ya tafi ko yaje yace a bashi mata manzo Allah ya kace an gama ga sadaki a sadaki kaza ya dawo yace sun ce sun yadda a bada sadaki ya ga manyan nan su Abubakar yace sai na Abubakar da kai da Umar da ku hada ku hada sadaki a biya ma dan uwanku aure aka hada aka biya sadaki aka dauro aure aka dawo saura ne yace ai an gama su yace saura walima sai a wasu sai zai da sai shiga cikin gida ka ce abin da gare su a baka na in na ka abinci ya shiga wajen ummul mu'minin Aisha tace tana da sauran alkama da ta yace kawo aka kawo yace kai ma mata su sarrafa wannan ku kuma ku karo kuɗi a tsawo ma dan uwan ku rago a yanka wajen walima suka ƙara hada kuɗi aka tsawo ragon aka yanka ya tafi shi da abokan shi suka gashe bayan sun gama gashi ya koma ya ce ya rasulullahi abinci ya gashi yayi ga waina mata sun kawo ga nama ya gasu ya ce ku tashi mu je mu ci abincin ɗan uwanmu sallallahu alaihi wasallam da kake ganin wannan yanzu mu manzon Allah ta waye to haka ake yin a samu khawatir na mutum a samu khawatir na mutum yanzu nan nan nan bari ka ji wani abu da nake ga muku ina ce muku yana da daɗi mutum ka rike masa fa'alu kana ne fata ranar nan bayan an gama maganar hidima auren nan sai suka bani wasu 'yan sabulula da da turare suka ce in babba waɗannan su isa in babba su kada ku damu da labarin ina son ya muku sanadi ne sai na ba isa yi sabuli na ce mai ga sabuli amarya an ce kai ma kai wanka yayi ta kabbara yayi ta kabbara yayi ta kabbara yayi ta adda ya ce kafin kai ma mu je ranar da zamu ji ka ce bana ga sabulin abin da ya ji daɗi matuƙa da ya fito ya je ya ba Ibrahim ya ce ga sabuli an ba shi shi ma kafin ranar abun nan ina cikin ofisin na ji Ibrahim daga can gidje na Allahu Akbar Allahu Akbar shi ma an yi tunanin wata ran zai zama ango wannan abun ya yi masu daɗi ba abin da aka ba su ba fatan wannan ce masu da aka yi Allah ya kai mu ranar da su ma to Allah ta abun nan din su to in kana tare da mutum khawatir nashi abinda zai sa tunanin shi ka rika taba mai abinda zai san ji dadi na na rayuwarsa ka nuna masa kana son shi ma mustaqbal din shi samu wani abu yakan ji dadin wannan abu akan kullum ka ce mai wane kai in an dauko abu ka ce kai ya za a yi ma kai kaza ba haka bane abun hannun Allah ne yana sane da kowa shi wancan bahlun ko sa'adun akwai ran da ya zo wajen sarki sarki ya ce mashi ga kaza ga kaza ga kaza ya dariya ya ce oh Allah da iko yake wai mutum har ya zama sarki a mara da hankali haka je je haka ce aka ce a aka ɗauka abin za a ba ko ya gaba da gudu ya ce mutane yana da hauka wai mutane wai har suna tunanin wai su Allah ya ba su mu kuma ya manta da mu wato daga nan mu koma wurin su muna muna muna muna ta nema daga wurin su to wanda ya ba ku ma muna da kyau idan mutane kadi yake sai mutane haka da ta mutane wallahi mutane da ba ka tare wai su suna tsaya ga wai Allah ya ba su ya ta ba su buku wai ya wata da mu ko ne ya ruga da gudu to ita da gani suka samu mutum shi ma in Allah ya kai ga wata rana mun ana nan ana kwana ana tashi bi iznillah abin da ya fi karfin ka sai kaga Allah ya sa ka fi karfin shi kuma kowa in ya tuna a rayuwarsa sai ya gano da abin da ba kama iya zuwa kusa da shi kuma yanzu Allah ya sa kafi karfinsa al'umuru bi yadillah kowa ya yarda da Allah kawai sallama ma Allah tabaraka wataala shike azurta wanda ya ga dama san da ya ga dama a lokacin da ya ga dama al'umuru bi yadihi tabaraka wataala tattafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونحفظ ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن طراد عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين